بالله من الشيطان الرجيم وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القول ربنا ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون أعوذ بالله السميع العليم من اللعين الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وهول الشهوات إلى جنات القربات أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام barka mu da sake saduwa a safiyar wannan wuni mai tarin albarka na lahadi sha bakwai da watan ramadan hijirar shugaban halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara dubu daya da dari hudu da shekara arba'in da daya wanda ya yi daidai da goma da watan mayu watan biyar a kalandar masu amsa albashi da hukuma miladiyar haihuwar annabi isa ɗan na maryam idan tarihi ya inganta shekarar 2020 miladiyya allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagoranci kafin mu shiga cikin tafsirin yau inda ajiya mun kwana a aya ta 61 a cikin wannan sura mai tarin albarka suratul qasasi faɗin allah subhanahu wa ta'ala أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين kafin mu tashi a aya ta 62 wannan rana 17 da watan ramadan rana ce wadda ba zan iya manta ta a rayuwa ba rana ce mai ɗimbin tarihi gari da kuma 'yan uwa masu albarka kasancewar bara wara haka a sha bakwai da watan ramadan Allah subhanahu wa ta'ala yi wa ɗan uwa abokina mala abdulkadir maman hamza rasuwa 17 da watan ramadan ina addu'a ta alkhairi wadda ba dole basira na ta zagayo wannan ya zamanto murna wa turawa irin aƙida su ta sai shekara a dinga wa mutum addu'a to mun ko da yaushe muna yi amma munasaba ta sa dole mu ƙara tunatar da 'yan uwa tabbas malam abdulkadir mutum ne wanda muna sa kyautata masa zauto tsakaninsa da Allah subhanahu wa ta'ala bawan Allah ne wanda ya yi kokari wajen yada addinin Allah subhanahu wa ta'ala kuma mutum ya san iri wanda mun yi bayani akan tarihinsa haka kuma sai aka zo aka bi da dan uwa malam Aminu Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta musu ga kuma kakanmu babanmu malam shehu na alkali shugaban tafiyar kitabu wa sunna a wancan lokaci muna addu'a shi ma Allah ya gafarta masa da yan uwa da yawa da aka aka samu rashi ba zamanta da dan uwa aboki na malam lawali ba shi ma da jimawa akalla ya ko ba a ko ba a shekara takwas ina addu'a ta alkhairi duka wa'annan matasan Allah subhanahu wata'ala ya gafarta musu mu kuma idan ta mu ta zo Allah subhanahu wata'ala ya sa mu cika da imani wannan shine amfanin zama da mutanen kirki a duk lokacin da ka zauna ka yi rayuwa da mutanen kirki ba za su manta da kai matakin addu'o'in su fatan mu Allah subhanahu wa ta'ala ya sa da mu da su gaba ɗaya mu dace kuma aljanna ce mu kuma mu yau za mu tashi aya 62 sai Allah ya ce يوم يناديهم ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القول نعم ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون Allah ya ce wa yau mai yunadihim fa ya kolo aina shuraka'i alladhina kuntum taz'umun قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون الله يتي ويوم يناديهم أراند الله سبحانه وتعالى زي كراسو سوى ذا كرا malamai suka ce za a kira mushrikai da kuma kafirai sai Allah ya ce faya kulu sai Allah subhanahu wa ta'ala da kansa ya ce aina shuraka'i alladhina kuntum taz'umuna ina abubuwan bautar ku da kuke tsammanin sun cancanta hada ni da su wajen bauta Allah subhanahu wa ta'ala zai kira dukkanin wani wanda ya bota wa wanda ba Allah ba a nan duniya sai Allah ce aina shuraka'i alladhina kuntum taz'umun ina waɗanda kuke tsammani kuke zaton sun cancanta a hada ni da su wajen bauta qala alladhina haqqa alaihim alqawl sai waɗanda zancen ubangiji ya hau akan su cewa sun tabbata yan wuta ne za su ce rabbana ha'ula alladhina aghwayna ya Allah kaga waɗannan mutanen هؤلاء وإن أغوينا هؤلاء الذين أغوينا وإن سوني وإن دمك بتر أغويناهم كما غوينا من بتر دسوني كما دموما مكبتا تبرأنا إليك يا الله منك وتمنى نيما كاونا مزوى غريك ما كانوا إيانا يعبدون بامسك بوتا وبأرى الدنيا wannan ayar malumai suka ce wa yuma yunadihim a ranar da Allah subhanahu wata'ala zai kira kafirai da duk musulmin da ya riƙe wani abin bauta a duniya wanda ba Allah subhanahu wata'ala ba to idan aka je alkiyama a inin alkiyama sai Allah ya kirayi duk wani wanda ya riƙe wani wanda aka bauta ma wanda ba Allah subhanahu wata'ala ba da kuma wanda ya bauta ma wanda ba Allah ba sai Allah ya kira waɗanda suka bauta ma wanda ba Allah ba sai Allah ya ce aina shuraka'i alladhina kuntum taz'umun ina jagororin da kuka bauta ma ina abubuwan bautar da kuka rike koma bayana kuka ga sun cancanta a bauta musu tare da a bauta musu tare da ni shine Allah subhanahu wa ta'ala a suratul an'am aya 814 Allah yake cewa walaqad ji'tumuna furadan kama khalaqnakum awwala marra wa taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum wa ma nara ma'akum shufa'a'akum alladhina za'amtum annakum fiikum shuraka laqad taqatta'a bainakum wa dhalla ankum ma kanu taz'umun لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون الله سبحانه وتعالى yace wala kad ji'tumuna furada haqiqan kun zo muna kuna ɗai bayan ɗaya ɗan na ɗan yadda ka zo duniya kuma waje Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ce wata kama khalaqnakum awwala marra kamar da ka zo a duniya ɗai bayan ɗaya a haifi wannan a haifi wannan ba lokaci guda aka haifi duniyan nan baki ɗaya ba aka za a koma ma Allah subhanahu wa ta'ala ba a lokaci ɗaya ba sai Allah ce wa taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum duk wani abu da muka daddora a kanku to kun bar shi duk wani abu da kuka yi na sabo duk abin da kuka yi a rayuwar duniya da an riga an huce shi inji Allah subhanahu wataala sai Allah ce wa ma wa ma nara ma'akum shufa'a'akum alladhina za'amtum annahum fikum shuraka ba ma ganin abubuwan da kuka yi tsammanin cewa su ne mataimakanku da za su taimake ku gaban Allah subhanahu wataala wallahi duniyan na ba wani wanda isai amfanar da kai a gobe alkiyama gaban Allah in ba Allah subhanahu wa ta'ala ba sai Allah ce laqad taqatta'a bainakum haqiqan duk wata dangantaka tsakaninka da wanda ka rika wanda ba Allah ba Allah ce ba zancen dangantaka wannan abin ya rigi ya kace wa dalla ankum ma kuntum taz'umun sannan kuma abinda kuke tsammani wannan za ku rike su ne za su cece ku gaban Allah Allah ce adalla ankum sun bace gare ku baka ganin su a gobe alkiyama to da haka Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa sai suka ce qala alladhi haqqa alaihim alqawl wa inda zancen ubangiji ya abku akan su cewa su ne shaydanu da kuma watan jagorori cikin kafirai da mushrikai sai ce rabbana haula alladhina aghawaynahum kama aghawayna aghawaynahum kama aghawayna ya ubangiji wa'annan su ne wa'anda muka batar kamar da mu wa maka bace tabarra'ana ilaika ya Allah mu mun wato mun kubuta muna neman ceton kawuna mu zuwa gare ka mun kubuta duk abin da suke na bauta duk wanda ka rike ba Allah ba in ka je alkiyama wallahi gudu za shi ya barka sai suka ce ma kanu iyana ya abudu mu ba mu suke botawa ba sai Allah ya tambaya to in ba su bota ba suka bota sai ce ka ya abudun aljin aljin suke botawa sai a kira aljannu su ce mu ba su bauta mana ba shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala a Maryam Allah ya ce wa takhadhu min dunillahi alihatan li yakunu lahum izza kalla sayakfuruna bi ibadatihim wa yakununa alaihim didda duk wanda ka rike wanda ba Allah ba a gobe alkiyama Allah ce zaka zamanto maki tsakaninku da juna kadibi suratul ahqaf aya biyar zuwa shidda Allah ce wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yawm al-qiyamati wa hum an du'aihim ghafilun wa idha hushira an-nasu kanu lahum a'da'an wa kanu bi ibadatihim kafirin duk wanda ka rike wanda ba Allah ba abinda aya take karantar da mu wa idha hushira nasu idan aka tara mutane a huri daya ma'ana idan Allah ya tattara al'ummar duniya baki daya a huri daya kanu lahum a'da'an sai su zamanto makiya da duk wanda ya rike wani ba Allah ba malamin ka ne shehin ka ne wani ne kin ka kan rike shi wanda ba Allah ba ka bauta masa abinda ba wanda ya cinta sai Allah subhanahu wataala Allah ce idan aka je alkiyama sai ka zamanto makiyin juna wa kanu bi ibadatihim kafirin sannan kuma za su game da bauta da kuka musu za su kafirce su nuna cewa tabbas su ba su ma san ku ba a duniya shi ne kuma Allah subhanahu wa ta'ala har yau yake ƙara ja mana kunne watan a can a rikan riƙe wani wanda ba Allah subhanahu wa ta'ala akwai hadari Allah ce inna mattakhadtu min dunillahi awthana mawaddatan bay mawaddata bainakum fil hayati dunya thumma yawm alqiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'din wa yal'anu ba'dukum ba'da wa ma'wakum an-nar wa ma lakum min nasirin duk wanda ka rike wanda ba Allah ba Allah ce inna matta inna mattakhastum min dunillahi awsana kun rika gumaka kuma bayan Allah subhanahu wa ta'ala mawaddata bainakum dan soyayya tsakanin ku juna kun rike wani abu wanda ba Allah ba wani shehin ka dan son da kake mai har ya dora ka akan abin da ya kauce wa Allah subhanahu wa ta'ala ya hana ka sallah ya ce in muka tafi aljanna ko Allah yana so ko Allah bai so zai za ka shiga aljanna kai ka sai in akwai hankali in dai akwai da yazo bai kamata ka dauki wannan maganar ba sai Allah yake cewa thumma yawmal qiyamati sannan kuma a inin alkiyama yakfuru ba'dukum bi ba'din sashen ku za su kafirce wa butar su kai wa sashi sai abinda zai biyo baya Allah ce wa yal'anu ba'dukum ba'da sashe yana tsine ma sashi duk wanda ya riƙe wani wanda ba Allah ba a duniya wallahi in ya je gaban Allah sai ya tsine ma wanda ya riƙa sannan kuma duk wanda ya da aka bauta masa ya kora mabiyansa akan tafarki lala suka rike bauta wa Allah akan wannan abin suka bauta wa Allah tare da shi na rantsi da Allah ka je kiyama sai ya tsine mu miyansa duk wani malami a duniya da zai dora mutane zakan san rai su doge akan san rai su rike shi har su mutu akai ya aka je alkiyama malam zai tsine mabiyansa ɗaliban malam su tsine malam gaban Allah subhanahu wataala Allah ce wa yal'anu ba'duhum ba'da sashen su yana tsine wa sashi sai Allah ce kai ku daina tsinuwa wa ma'awakum nar ba abin da ya cancanta da ku sai wutar jahannama Allah ya kare mu wa malakum min nasin kuma duk duniyar nan a irin alkiyama Allah ce babu wani ɗayi wanda zai taimake ku gaban gaban Allah subhanahu wataala idan ka dubi a bakara Allah ya ƙara mai mace irin wannan maganar Allah ce istabarra allazina tubi'u min allazina taba'u wa ra'aw al'azab wa taqatta'at bihim al'asbab wa qala allazina taba'u law anna law anna lana karratan fanatabarra'u minhu kama tabarra'u minna kadhalika yurihim Allahu a'malahum hasaratin alaihim wa ma hum bikharijin minna Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna mana cewa wato duk wanda ya rike wanda ba Allah ba gobe kiyama duk yadda kake son shi wallahi in ka je gaban Allah subhanahu wa ta'ala in babanka ne ya daure maka gindi kana sabon Allah subhanahu wa ta'ala in ka je alkiyama nan duniya alkaram kallah ya maka komai a rayuwa ya saya maka gida ya saya maka mota ya maka aure duk yayin da kake bukata an aura maka amma matukar zai dora ka kan sabon Allah subhanahu wa ta'ala ka rike ka barta wanda ba Allah ba wallahi in ka je alkiyama sai ka tsine ma ubanka kuma shi ma ya tsine maka Allah ya sauke Allah ce kai a ƙarshe wa ma hum bi kharijina minan nari ba su ba wuta da cikin wutar jahannama to bayan Allah subhanahu wa ta'ala wa'annan mushrikan su yi wa Allah khitabi cewa mun batar da su ne kamar da muka batar sannan ya Allah mu mun kubuta da duk abin da suke wannan bauta mu ba mu san su ma ya Allah ba mu ma gane su ba ma kanu iyana ya abudun ba mu suke bauta mana ba sai Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ce wa waɗanda suka bauta qila du'u wa qila da'u shuraka'akum fada'uhum falam yastajibu lahum ورأوا العذاب نعم لو أنهم كانوا يهتدون Allah ya ce wa qila du'u shuraka'akum fada'uhum falam yastajibu lahum sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa wa'anda suka riki wani abin bauta a duniya wanda ba Allah ba id'u shuraka'akum ku kirayo abubuwa da kuka bautawa kuka hadan da su a bauta a duniya in malamin ka ne sai Allah ce kirayo shi in baban ka ne sai Allah ce kira shi in ma wane sai Allah ce kira shi Allah ce wa qila du'u za a ce musu ud'u ku kirayo shuraka'akum wa'anda kuka bautawa a duniya koma bayan Allah wa'anda suka dora ku suka ce kafi kaza aljannan za ku shiga jama'a manzon Allah shi da kansa ya ce shi ma aljanna sai in Allah sai da rahmar Allah subhanahu wa ta'ala wai har yau wani ya zo ya ce maka in kana so na koda baka tab- koda baka sallah in dai kana so na zaka shiga aljanna koda kana so akwai wanda shi ko kana in Allah in kana son shi ka dai so shi kawai so na fita hankali ko ka ganshi to zaka shiga aljanna inna ana shiga aljanna da haka wallahi da Abu Talib ya shiga aljanna da Abu Jahal ya shiga aljanna da Abdullahi bin Abi Umayya ya shiga aljanna amma dukkanin su wuta suka yi sun ga manzon Allah kiri da kiri sun yi rayuwa da manzon Allah sai wani dan baran hula ya zo ya ce in kana so na la hawla wala quwwata illa kuma wani ya rike a baka wani lazimi wanda bai zo cikin littafin Allah bai so sunnar manzon Allah ba dan dai kuma ba a tambaya kai ba matsala ba a tambaya shi yasa da aka zo alkiyama sai ce Allah mu ba san su ba saboda ba su yi tambaya ba ya an ce ba a tambaya ba su yi tambaya ba shikenan gashi manzon Allah ya mai tambaya in ka dibi alqur'ani cike yake yas'alunaka yas'alunaka akwai inda kafirai su zo su manzon Allah ta kafirai suka tambaye manzon Allah wannan tana daliban sa sai in akwai hankali kafirai suka tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba su amsa da kansa to idan da a ce masu iman suka tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to Allah ya ce wa qila du'u shuraka'akum sai Allah ya ce musu ku kirayo to tunda wa'in ga su gane ku ba tunda ba su suka bauta ba to ku ku je ku nemo da kuka bauta wa a duniya sai Allah ya ce fada'auhum sai su kira su su ce ya kai wani da muka bauta wa a duniya kace mu yi kaza kai mana kaza gaban Allah subhanahu wata'ala fada'auhum falam yastajibu lahum Allah ya ce sai su kira su ba za su karba musu ba fada'uhum falam yastajibu lahum Allah ce za su kira sai su kira ba za su ba za su amsa musu ba wara aula azab kuma sai shiga hutar jahannama kiri da muzu ga hutar jahannama Allah ya sa ta takadu tamayyazu min al-ghaibi tana tana nushishi tana kuwa saboda saboda bakin ciki cewa wai ga wasu a duniya sun bota wanda ba Allah ba ita kanta husha tana cikin tashin hankali ita kanta wata cikin tashin hankali take wai ga wasu sun bota wanda ba Allah ba tana cikin hushi da bacin rai Allah ya ce wara'awul azaba za su ga azabar Allah subhanahu wa ta'ala law annahum kanu yahtadu ina ma a ce a duniya da aka musu wa'azi sun shirye inji Allah subhanahu wa ta'ala ina ma da aka ce su bi Allah su duk wanda duk duniya malami ɗaya ne wa jama'a duk duniya malami ɗaya ne ba wani malami bancinsa annabi sallallahu alaihi wasallam abinda ya karantar shi ake aiki da shi abinda bai karantar shi ka ba ka raba kanka da shi kai ka huta duk wanda zai karantar da kai ba abinda manzon Allah ya karantar da kai a duniya ba ka rike na shi ka bar na manzon Allah wallahi kana cikin asara inin alkiyama Allah zai ce je ka nemo wanda ya karantar da kai wannan abin Allah ce wallahi ka kira shi kuma ba zai karba maka ba ka kira shi wallahi ba zai karba maka ba manzon Allah shine kadai wanda Allah zai tambaya ya tsaya ya ba da hujja gaban Allah su ba tabbas na karantar da al'umma ta wannan amma duk wani abu da zaka zo da shi gobe alkiyama kaga sallan nan in ka yi da ba manzon Allah ba ka je alkiyama sai Allah baka yi sabi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam azumin nan in kai da ba manzon Allah ba sai Allah baka yi sabi Allah zai tambaye ka to kai da kai sallah ka juyo ka ce ai kaza ko kuma kai da kai kaza cikin addini wai shin annabi kai ka da su nabi ce wallahi Allah ka san abin da na karanta da su ni ban karanta da su wannan abin ba sai Allah ya ce masa to kai waye karantar da kai wannan sai ce ai malam wane ya dora mu akan wani sai Allah ce je kira yi wannan malami Allah ce fa da'ahu sai ya kira kira wai ina malam wane mutum zai ta cikin ini kiyama yana shela ina wane wane Allah ce yawma yafirru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi taka ma baya zancen taka matarsa ma gurin ta yake wallahi ba kai ba mabiyinsa matarsa wallahi ta kansa yake yau mai firrul mar'u min akhihi mahaifinsa ta tukunna ta haife sa Allah ce a inin alkiyama baya tsor baya son ya ganta babansa da ya masa gata a rayuwa ya sanya masa suna mai kyawu ya kai sa makarantar addini har ya zan malami wallahi gobe kiyama bai son ya gansa Allah ce gudu yake yi baya son ya haɗu da shi kafin fari hisabi ina wani wani dan har hula da zai zo ya ce kuma zai iya maka wani abu Allah ce lau kanu ya lau annahum kanu ya da a ce dai suna shiryuwa a nan duniya to da sun shiryu su gane cewa gobe alkiyama ba wanda ya isi musu wani abu Allah subhanahu wataala ya ƙara maimaita irin wannan a suratul kahfi aya 52 zuwa 53 Allah ce wa yawma yaqulu nadu shuraka'i alladhina za'amtum fad'awhum falam yastajibu lahum waja'alna bainahum mawbiqa sai Allah ce wara al mujrimuna an-nara fadannu annahum muwaqi'uha wa lam yajidu anha masrifa Allah ya kare ni duk wanda ka rike wanda ba Allah ba irin alkiyama ka ne nemi ya zo ya gaban Allah ya bayani kuma sai ya kasa fitowa gaban Allah ya bayani Allah ya ce an tsokoye walam yajidu anha masarifa ko ba za su samu wanda zai kare su daga fada hutar Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ya ce aya ta gaba wa yawma yunadihim fa yaqulu ma أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون الله يتي ويوم يناديهم a irin da Allah subhanahu wa ta'ala zai kira su wani irin shine ina alkiyama Allah zai kira dukkanin wani mushriki malamai suka ce nan annida'ul awwal an su'al tauhidi kira na farin akan tauhidi ne fa yaqulu sai Allah subhanahu wa ta'ala yace ma za ajabtumul mursalin wai me kuka karba wa manzanni da annabawan Allah suka zo suka yi muku wa'azi suka bar malumai a duniya da suka yi muku wa'azi wace irin karba kuka yi musu ma za ajabtumul mursali ya kai da malaman lokacin ku duk wani a duniya dama Allah ce wala nas'alanna alladhina ursila ilaihim wala nas'alanna al-mursalin fala naqussanna alayka bi alaihim bi ilm Allah subhanahu wa ta'ala ce za mu tambaye malamai da annabawa farko annabawa Allah zai fara tambaya duk annabin duniya sai Allah ya tambaye shi ka isar da sako ya ce ya isar har a zo kan annabin Allah annabi Nuhu a ce ya mutanen ka su riƙe wani wanda ba Allah ba ya ce kai a je a tambayi mutanen annabi Muhammad ce mun karanta alqur'ani inna arsalna nuhan Allah ya aiko annabi Nuhu lokacin da annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ce wa ibnu mas'udin karanta min alqur'ani kaga shi wa alqur'ani nan kaka zauna kai malami baka sauraron wa'azi wa ni yanzu na kai malam ban sauraron wa'azi waye kai in saurare shi wani alarma ne ya kai na zauna in saurari qira'arsa a'a annabi sallallahu alaihi wa sallam ma ya sa a karanta min alqur'ani kuma gashi har kewayawa yake cikin dare gashi ya iske abu musul ash'ari na karatun alqur'ani har yace laqad utita mizmar min mazamir ali daud ya ji dadin alqur'ani nan annabi ya ce wa ibn mas'udin karanta min alqur'ani ibn mas'ud ya fara karanta ya ce ya annabin Allah ni kinna in karanta maka alqur'ani alhali kai ne Allah ya saka alqur'ani annabi ya ce ina son in ji wannan karanta alqur'ani sai ga ibn mas'udin ya ce na koro sotan nisa'i ina koro nisa'i na koro na koro sai na zo kan wata aya fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala haula ya shahida ce ina daga kai sanaga manzon Allah yana kuka sallallahu alaihi wa sallam annabi ce ya ishe ni haka ya ishe ni haka to Allah subhanahu wa ta'ala yace a ranar da Allah subhanahu wa ta'ala zai tambaye su fa yaqulu mata ajabtumul mursalin wai wani irin karbawa kuke wa manzanni tun daga cikin kabari za a yi wannan tambayar ba in ji wasu malamai da ake tambayar ka madinu ka man nabiyuka wannan tambaya ta fara kenan kuma a inin alkiyama gaban Allah kowa zai bada bayani to shine Allah subhanahu wa ta'ala cewa fa'amat alaihim al-anba'u a gaban Allah sai duk wata hujja ta bace musu babu wani wanda zai tsaga ya ce ya Allah mu ga hujja mu babu wanda zai kawo Allah subhanahu wa ta'ala hujja fa'amat alaihim al-anba sai hujjojin su gaba daya sai su bace kamar mutum ciwon mantuwa ya kama shi sai Allah ce fahim ya tasa'aluna su ba za su tambaya ba tambaya ta mi ta ansa ina wani dan uwana ina dan wani dan dan uwana ina wanda ce zai mana kaza Allah ce ba za su yi wannan ba don kowa ya imunci sai Allah ya ce فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى يكون من المفلحين Allah ya ce fa amma man taba amma kaga wanda ya tuba a nan duniya ya rike wani abin bauta kuma bayan Allah wani shehinsa ko wani malaminsa ko wani abinsa na daban sai ya dawo ya gane cewa bai cancanta a bota ba Allah shi kadai ake botawa sai ya daina bota masa ya rike Allah subhanahu wa ta'ala taba kuma ya tuba da akan bautar da ya yi wancan ya wa amana kuma ya gaskanta Allah subhanahu wa ta'ala wa amila amalan wa amila salihan kuma ya aikata aiki nagartacce Allah ce fa asa ay yakuna minal muflihin ana sa ran da ikon Allah wannan in dai ya mutu da akida bai koma ruwa ba Allah ce wannan yana cikin wanda za su dace a gobe alkiyama Allahumma ja'alna minal muflihin sai Allah ya ce aya ta gaba وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون
Allah ya ce wa rabbuka ya khaluqu ma ya sha'u wa yakhtar ubangijinka shike halittar abin da ya ga dama Allah ya ce wa yakhtar kuma shike zabawa Allah subhanahu wa ta'ala in ya ga dama ya baka diya maza halittar Allah ce ya ga dama Allah ya baka mata halittar Allah ce in ya ga dama kuma sai Allah subhanahu wa ta'ala ya hada maka maza da mata halittar Allah Allah subhanahu wataala ce wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u ubangijinka shike halittar abin da ya ga dama wa yakhtaru kuma shike zabar abin da yake so Allah ce ma kana lahumul khiyara ba sa da zabi game da halittun Allah subhanahu wataala ba wanda zai ce wa Allah ni Allah ina son da aka halice shi ya ce mu Allah ni hori nake so in zo duniya ya Allah ni baki nake so ya Allah ni ina son ayi ni mace ko ni kuma ina so ayi ni namiji Allah ce duk duniya ba wanda ke da wannan zabi a duniya ba wanda ke wannan zabi subhanallahi wa ta'ala tsarki ya tabbata mu ubangiji da kuma watan wa ta'ala tare da daukakarsa amma ya daukaka amma yushriku na game da abin da suke hada Allah subhanahu wa ta'ala na shirka da shi Allah subhanahu wa ta'ala ya tsarkaka sannan kuma girmansa ya daukaka Allah ya fice ka kwatanta shi da wani abin bauta a duniya wanda ba shi ba Allah subhanahu wataala baya bukatar wato tanazzaha amma la yuliqu bihi ya tsarkaka kan duk abin da bai dace da Allah ba min naqsin wa aibin na taibuya da kuma al- wani aibi a rayuwa shi Allah ya tsarkaka a wannan sai Allah ce subhanallahi tsarki ya tabbatar ma Allah wa ta'ala kuma girman ubangiji ya ƙara ɗaukaka amma yushrikun game da abin da suke hada Allah subhanahu wataala na shirka da shi sai Allah ce wa rabbuka ya'lamu وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو نعم له الحمد في الأولى والآخرة مم.
وله الحكم وإليه ترجعون
Allah ya ce wa yar- wa rabbuka ya'lam ma tukinnu suduruhum ubangijinka shine mafi sani ya san abinda zukatan su suka boye duk wani abu wanda ya rike wani ya boye wani abu a zuciyarsa Allah subhanahu wataala ya sani wa rabbuka ya'lam ma tukinnu suduruhum wa ma yu'linun haka abinda mutum yake bayyanawa a duniya ka boye shirka ka hiddo musulunci a baki ana ganin ka akar maka Allahu a shiga bakakin aljinu kake aiki a can boye Allah ya ce musu Allah mun san da wannan abin nan duniya a ta ganin ka malami ai Allah ya ce mu musan faji daga kenji Allah subhanahu wataala wa rabbuka shi ubangijinka waye ubangiji addamir huna ya udu ila rasul sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce ubangijinka ya'lamu Allah yana sane ma tukinnu sudurum abinda zukatansu suka boye wa ma yu'linun da kuma abinda suke bayyanarwa sai Allah ya ce wa huwa Allahu shine Allah المنفرد بالإلهية وند الله يا كديت دا واتو إلهية فلا معبود سواه با وند يتنتنت أبو تواسيشي الله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو با أبن بوتا ودا قسكياسي الله له الحمد في الأولى بوياتا تبتا الله سبحانه وتعالى أفركم الأمر سنكم في الآخرة دكم شر الأمر فركم الأمر دقودي والله سبحانه وتعالى ولسكتي أبن دوكا أتكي ونن آير شنو دك أبن دمتنزاشي زمان تينا قودي والله سبحانه وتعالى farkon al'amari da kuma ƙarshen al'amari to a nan farkon al'amari watan godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala ai fi jami'i ma yaf'aluhu huwa mahmud huwa al-mahmud alayhi cikin duk abin da ake aikatawa to shi Allah shine wanda cinta abota masa a a gode masa sannan kuma a farko da kuma ƙarshe sai Allah ce walahul hukmu sannan kuma hukunci dai na ƙarshe zartarwa ta ƙarshe Allah subhanahu wa ta'ala shi ke zartarwa ya ce wani dan aljanna wani dan huta ya Allah ka kaddarta mana cikin yan aljanna Allah shi ke wannan ai abin sannan kuma allazi la mu'aqqiba lahu sannan kuma shi Allah ba wanda isa ya kai ma Allah takakka ba wanda ya isa ya kai wa Allah subhanahu wataala takakka sai Allah ce wa ilaihi turja'un kuma ga wajen Allah subhanahu wataala za ku koma ai jami'ukum gaba ɗayan ku yawmal qiyama in alqiyama da maza da mata da ustazai da kowa da kowa duka wajen Allah subhanahu wataala za a koma fayujabi kullu amilin bi amalihi sai Allah ya sakan kama kowa da mai aiki da aikin da ya aikata min khairin wa sharri na alkhairi da kuma sharri wala yakhfa alaihi alaihi minhu khafiya kuma ba wanda isa ya koyi ina alkiyama a ce ba a min hisabi ba ba a cin layi kuma gaban Allah subhanahu wa ta'ala ba ba kamar hofin gidan ku bane ko hofin ungo ka zo diba ruwa ka ci layi gaban Allah subhanahu wa ta'ala ba a cin layi in na ɗayan Allah zai bi kowa ya kuma kowa hisabi kuma kowa sai ya samu sakamako kuma ba wanda zai ce ba abincin haki ba balle a ce an raba baka samu ba ko abincin meri a'a hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala kowa sai ya yi mai hisabi kuma kowa sai ya gane gidansa Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace sai Allah ya ce قل رأيتم إن جعل الله عليكم الليل بكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة kun tambaye su من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون
Allah ya ce qul ara'aytum in ja'ala Allahu 'alaykum al-layla sarmadan ila yawm al-qiyamati man ilahun ghayru Allah ya'tikum bidiya afala tasma'un Allah ya ce qul ka faɗa musu ya annabi sallallahu alaihi wa sallam in ja'ara'aytum shin kun gani ba ku gani ba in ja'ala Allah idan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya muku alaikumul layla Allah ya sanya muku dare sarmadan miƙaƙe Allah ya miƙe dare ashifan tikat set to set Allah ya sanya dare a ce kwana bakwai a jiro kwana bakwai rana ba taɓa fitowa ba ai wata ɗaya rana ba taɓa fitowa ba ai shekara ɗaya rana ba taɓa fitowa ba ai karni ɗaya sikil shekara ɗari rana ba ta fito ba Allah ce tambaya min su don Allah man ilahun ghairullahi ya atikun bidiya duk duniya wani ubangiji ne wanda ba Allah ba zai iya kawo muku haske jama'a akwai yau hutan nijilakin ma da ake ake dan dan muna gata nan ta gagara Allah ya ce ka tambaya mana su wai idan Allah ya ga dama Allah ya sanya ka abu ne wanda Allah yana iya yi idan Allah ya ga dama sai Allah ya sa a share wata ɗaya shekara wa rana bata fito ba a duniya sai Allah ce to in Allah ya yi wannan ya sanya dare kawai zalla ashibin tikat dare Allah ce man ilahun ghairullah wani malami ne a duniya wani shugaban ƙasa ne a duniya wani 'yan majalisa ce a duniya wace ƙasa ce a duniya Amerika ko Rasha ko ita ina ne Allah ce wanda za su iya kawo duniya haske wallahi babu sai Allah ce afala tasma'una ashe ba kwa saurare na fa'inta ku gane girman Allah subhanahu wataala ku rike cewa Allah shine wanda ya cancanta ku bautawa ai America in tana da hankali wallahi ya kamata ce sun fi kowa imani su taka cikin sararin samaniya ta ubangiji daren nan su san ba suke jujjuye da shi ba ka dibi cikin Allah na kanta da irin abin da ya hore mana na dare da wuni wa ja'alna al-laila wan nahara ayatayn Allah ya sanya dare da wuni ayoyi guda biyu cikin ayoyin ake gane Allah subhanahu wataala Allah ce fa mahawna ayatan layli wa ja'alna ayatan nahari mubshira litabtagu fadlan min rabbikum wa lita'lamu adada as-sinina wal hisab sai Allah ce wa kullu shay'in fassalnahu tafsila komi Allah mana bayanin sa Allah ce dan Allah bari in tambaye ku duniya kai mai wa'azi da kai annabin Allah faɗa musu yo in Allah ya ga dama dama ya sanya dare kawai aka ce Allah ya ce wa rana kar ta fito sai wata daya ga yamin duk duniya akwai wanda ya isa ya kawo haske inji Allah Allah ce babu to me yasa mutane ba ku hankalta ku yi wa alqur'ani saurare na fahimta sai Allah ya ce aya ta gaba قل رأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون
Allah ya ce kul ara'aytum ka gaya musu shin kun ga in ja'ala Allahu alaikumun nahara sarmada idan Allah subhanahu wata'ala ya sanya muku wuni ashifin tikatin ya miƙe kullum wuni ne babu dare ba hutun ka te kullum ana wajen aiki aka maka la'aci babu dare in ka fito da sahe sai kai shekara ba koma gida kana aiki sai Allah ce man ilahun ghairullah wai wani ubangiji ne wani Allah ne wanda ba Allah ba wani abin bauta ne a duniya wanda ba Allah ba ya atikum ya atikum bilalin taskununa fihi wanda zai kawo muku lalle da za ku samu kunciyar hankali ku je ku huta mutum ya je ya dan kwanta ya samu natsuwa a ciki akwai natsuwa cikin dare dare kun Allah ya ce akwai akwai darussa mai dimbin yawa a cikin dare kadibiyar da Allah yake ji da al'amarinsa wai Allah ya ce a gaya mu duk duniya gaba ɗaya idan Allah ya sanya ini ne zalla babu dare akwai wani abin bauta a duniya wanda ba Allah ba akwai wani shugaban da yake ganin ya kai akwai wata majalisa da take ganin ita ta iya zartarwa wanda ba majalisar Allah ba da ta isa ta kawo muku dare da za ku huta a cikinsa babu sai Allah ce afala tubsiruna ashe ba ku hankalta ku lura cewa wannan abin da Allah yake sanya muku dare wadan amfanin kawunan ku ne dare da ake yi don waton in baka san bota wa Allah da rana ba to da dare akwai dama gare ka Allah subhanahu wataala ya yassare mana hanyoyin bota ga dare ga wuni ta'aqibul layl wan nahar dare ya jujjuya wuni ya zo wani lokaci dare ya yi ini tsawo wani lokaci ne dare tsawo duka wannan aikin Allah subhanahu wataala ne ba wanda ya taimaka mu Allah subhanahu wataala bature sai dai ta mu kalandire wallahi na banza amma dai jujjuya wannan abin Allah subhanahu wataala ne sai Allah ce to ku gane wa min rahmatihi wa min rahmatihi ja'ala lakum al-layla wan-nahar لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون الله يتي ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون الله يتي ومن رحمته نادر تكن رحمة الله سبحانه وتعالى دكوين النبي آدم Allah ce an ja'ala lakum al-laila wan nahar Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta muku dare da wuni dare da aka yi shi wa dan uyan annabi Adam ne wa Allah yayi dare wallahi mutum ba karamin daraja ba ce da sai in kai wala kasa da kanka daren nan da Allah yi danka Allah yayi sannan kuma wuni da Allah yayi danka Allah yayi Allah ce an ja'ala lakum ay khalaqa lakum Allah ya halitta muku dare wan nahar da kuma wuni litaskunu fihi Allah ce mun yi dare dan mutum ya je ya kwanta ya huta a cikin dare wali tabtagu min fadlihi sannan kuma da rana mutum ya fito ya nemi abincin da zai ciyar da iyalinsa dare da rana ka fito da safe ka bude shago ka yi kasuwanci ka sai ka sayarwa dare na yi ka liƙe shago ka je ka kwanta ka huta da iyalinka Allah ce musu Allah wannan abin da muka yi wallahi rahama ce gare ku salati wala allakum tashkurun ko kun gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da bauta wa Allah cikin dare da wuni ana buƙatar mutum ya zamanto mai godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah mun gode maka akan wannan nemar da kai sai Allah ya ce wa yawma yunadihim fa yaqulu aina shuraka الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا فعلموا أن الحق الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون الله يتشي ويوم يناديهم a ranar da Allah subhanahu wa ta'ala zai kira wannan kira na biyu kira ne na walaƙantarwa Allah zai walaƙantar da kafirai gaban kowa a ina alkiyama Allah ce wa yawma yunadihim a inin da Allah subhanahu wa ta'ala zai kira su fa yaqulu sai Allah ya ce musu aina shuraka'i allazina kuntum aina shuraka'i allazina kuntum taz'umun ina abubuwan bauta da kuke tsammanin sun cancanta hada su da bauta tare da ni ina abin da kuka rike wanda ba ni ba kuna bota musu a ina a duniya sai Allah ce wa naza'na min kulli ummatin shahida sai mu fiddo cikin kowace al'umma shahida annabinta manzanta wanda zai bada shaida faqulna kowane annabi zai bada shaida wa faqulna sai Allah ce sai muka ce hatu burhanakum ku zo da hujjojinku na rikewa ne da kai kace ya kamata ka bauta mai ya kamata ka so shi fiya son Allah subhanahu wa ta'ala wallahi akwai wanda akwai wanda wanda gani yake ruwan sama da ake ba Allah bake yin shi gani yake malami suke sarrafa shi wallahi nan garin akwai su biya wanda gani yake ruwan sama ruwan sama da ake yi ka akwai wani da aka fara ruwa ana ruwa ana ruwa yana so yawan dan aiki kuma an kasa doki Allah na ta ikonsa da aka tsaye da ruwan yace sai ya- sai- sai ya zagi shehinsa ki shedewa ne ya ga dama ya dauke ruwan nan wannan kafirci ne karara Allah ya sauke to ire-iren waɗannan mutane Allah zai tambaye su hatu burhanakum ku zo da hujjaku ta cewa wane ya tantanta kai masa da'a kar sarki abinda ma shi yazo ba abinda manzon Allah ya zo da shi ba ya dora ka akan abu ba aya ba hadisi kuma ka rike kana ta yi dan dai malamin ka ne sai Allah ce to kawo hujja cancantar shi muka turo maka ai annabi aka turo ka ce kai bayani ka tam kai kai kai ni hana maka karatu sai kawai a tsaya a koya maka wake da kiɗi da rawa kawai ka riƙe kuma ka riƙe wake da kiɗi da rawa shikenan kawai ka bar karatun hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka bar alqur'ani ai tabiwa ta ke tabiwa mutum ya rabu da alqur'ani mai girma mutum ya rabu da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ya rabu da karatun fiqh duka wanga littafan na fiqh tun daga lahallari har mudawwana ka bar su ga alqur'ani tafsirai sun fi a kilga duk ka bari ga littafan hadisi ba wanda ka karanta amma littafan waƙe an karantar da kai waƙe ka riƙe kuma shi ka zo har yanzu ka kuma kana buga da kanka ka san dai ba a suka alheri ba wallahi Allah ce to ka kawo hujja tantantar kiɗa da kace kiɗa hara- halal ne a duniya kawo kawo hujja sai Allah yake cewa wadalla anhum ai fa'alimu anna al lillah za su tabbatar cewa lalle gaskiya Allah shine wanda ya cancanta a rika abotawa manzo Allah shine wanda fi cancanta aiwa da'a duk abu in ba manzon Allah ya karantar ba kowane malami ne ana iya karba ana iya mida mai kaya ne in ya dace da abinda manzon Allah ya zo da shi a rika ayi in ya kauce da karantarwa manzon Allah a bar mai kayansa a rike na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wadalla anhum ma kanu yaftaru duk abin da suke kirkira a nan duniya to Allah ce zai wace sai su rasa garin wannan abin sai Allah ya ce inna qaruna إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوى إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين Allah ya ce inna qaruna kana min qaumi Musa fa baga alaihim wa atainahu min al-kunuz ma inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulil quwwa idh qala lahu qaumuhu la tafrah inna Allah la yuhibbul farihin Allah ya ce inna qaruna lalle qaruna da muke jin ana bada labari malamai suka ce watan qaruna da baban shi da baban annabi Musa uwa ɗaya uba suke kaga wa da kane yake da wa da annabin Allah annabin Musa sannan kuma bal mana cikin wa'inda gardawa alarammomi na kudda kudda wa annabin Musa ya karanci attaura har suka ce ma an su shi karuna tsananin kyawun sautinsa almunawwar ake ce masa almunawwar saboda ya in yana rera maka al- attaura to Allah ya bashi sauti wajen rera al- attaura ya samu sauti kuma shi na cikin mutanen da suka ji maganar Allah subhanahu wa ta'ala da talaka ne to Allah ce inna qaruna kana min qaumin Musa na cikin sahabban annabi Musa fa baga alaihim sai ya dagawa ya yi zalunci wa kansa akan ga mutanen annabi Musa fa baga alaihim ya kafirce ya yi dagawa dalili da mun bashi dukiya Allah ce wa atainahu min al-kunuzi musu Allah inji Allah ce mun bayi wa qaruna min al-kunuzi na dukiya al-amwal al-kunuz bi ma'ana al-amwal Allah ce mun bayi wa qaruna al-kunuz dukiya ma inna mafatihahu Allah ce kun ga makullin nan waton shagon qaruna latanu'u bil usbati ulul quwwa suna yauni mutum goma masu ka ce al'usba mutum goma suka ce mutum bakwai wasu ka ce sha biyu almuhim kacca mu ɗauki mutum goma ƙato goma sai sun shirya su da yake makullin nan ƙaruna Allahu akbar shagunan shi kuma fata ce wa fata ibnu kasir haka yace fata ce shagunan mukullin nan shagunan fata ce yace kato goma aka dora musu suna jin an dora musu kaya kuma wannan kattan ba irin haka yan lange-lange ba katta na gari wanda kana gani su ka san ya kai kato dan duke da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi sai Allah ya ce itqala lahu qawluhu sai ga karuna da Allah ya bashi dukiya ya zo yana takama yana alfahari yana jiji da kai har yana fada da annabin Allah me mutane suka ce masa ibqala lahu qaumuhu sai al'urmarsa ɗan uwansa suka ce masa la tafrah ya kai karuna suna masa nasiha suna dora shi kan tafarki majidaci la tafrah ka daina takama ka daina jiji da kai ka daina alfahari da dukiyar da Allah ya baka inna Allah la yuhibbul farhi Allah baya bukatar masu jiji da kai Allah baya son masu dagawa Allah baya son masu ganin su sun kai Allah baya son ai musu jiji da kai sai suka ce aya ta gaba وابتغ فيما آتيك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين Allah ya ce wabtaghi fi ma ataka Allah daral akhirah wala tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsana Allah ilayk wala tabghi al-fasada fil ardi ba'da is wala tabghi al-fasada fil ard inna Allah la yuhibbu al-mufsidin sai ga mutanen karuna suna masa nasiha suka ce wabtaghi fi ma ataka Allah daral akhirah kai kokari ka amfani da dukiyarka a cikin abin da Allah ya baka ka nemi da lahira da shi wannan dukiyar da Allah ya baka wallahi sarrafa ta sanya ta inda in ka je alkiyama ka yi alfahari ka ji daɗi gaban Allah subhanahu wataala ka sanya ta wajen aiki na alkhairi abin da Allah ya baka ka nemi kusanci wa Allah subhanahu wataala da shi wabtaghi fi ma ataka Allahu daral akhirah dukiyarka da Allah ya baka i kokari ka samu gidan lahira da wannan dukiyar i kokarin ka samu kusanci wa Allah subhanahu wataala dukiyar da Allah baka i kokari ka samanto cikin man da Allah yake so da dukiyar da Allah ya baka i kokari ka zamanto cikin waɗanda Allah yake alfahari da su a duniya ta dalilin dukiyar da Allah subhanahu wataala ya baka wala tansa nasibaka min ad-dunya amma kuma duk da haka kada ka manta abinda Allah subhanahu wataala ya fadanta maka na rayuwar duniya kada ka manta rabonka a duniya ba laifi bane ka ci mai kyau ka sha mai kyau ka sa mai kyau ka auri mata masu kyawu ba laifi bane ka gina gida masu kyawu ba laifi bane wa ahsin kama ahsana Allahu ilayka ka kyautata wa bayin Allah kamar da Allah subhanahu wataala ya kyautata maka inna Allah la yuhib wala tafsil wala wala tabghi al-fasada fil ard sannan kuma kar ka nemo banna kar ka zaman to je a cikin wannan kasar inna Allah la yuhibbul mufsidin Allah baya bukatar mabannata malamai suka ce a ƙarshen wannan ayar dan uwanka idan kuna aikin alkhairi tare da shi sai tallan labiyar shi dan ta jasa to akwai haƙi da kuma masa nasiha ba koma za mu yi ba muna yi da shi wani da ana tafiya da shi wajen wa'azi amma tun da ya fara kilga miliyonkin ne sai ya bari wannan gigiyar ce mu je mu tarda sa mu iske sa mu zaunar da shi mu yi masa wa'azi wani ka ji tsoron Allah wa'azin nan da kai aka fara tare da kai ake tafiya wajen wa'azin nan tun baka da kudala yau ka dukiyar da Allah ya baka ta hana ka aikata aikin alkhairi da da kai ake tafiya ziyara likita da kai ake tafiya makabarta kad dukiyarka ta hana ka sada zumunta kad dukiyarka ta hana ka kaza da kaza da kaza ai mai nasiha amma ba hana ka ga saduwahi masu kyawu ba abinda abba a bukata girman kai takabburi haƙƙi ne na 'yan uwa musulmi su dinga wa junansu nasiha matsayin ka na musulmi na yi kuskure ina musulmi wallahi ina da haƙƙi a kanka ka ja ni gehe kai min nasiha in ba kai ba ka koma kana yi da ni wallahi Allah zai tambaye ka ka yi gigara gigara kai ina ga kayi abin da bai da kyawu na zaunar da kai na kira ka wa da ka ji tsoron Allah abu kaza bai da kyawu wannan shine rayuwa ta musulunci wannan shine aqida ta musulmi wannan shine abinda musulunci ya karanta da mu ga mutanen karuna suna makaru na wa'azi da da shi ake wa'azi da shi ake tahiya sallah da shi ake kaza har munajati ya zo yayi da ubangiji sai ga karuna Allah ya bashi kudi shi yasa ga wani kaga ga yana ga shi ustazu Allah ya bar shi bai da kudala wallahi Allah ya san wannan shi da mafi dacewa gare shi dan ana bashi kudi wallahi akwai wanda yau in Allah ya bashi mulki ne na rantsi da Allah bashi ba ta yawo wajen wa'azi ba shi ba ta yawo wajen wa'azi wanda ka ganshi masallaci kullu saman warko wallahi daga radda Allah ya bashi dukiya daga ran nan ya haranta da safan farko kenan wanda kaga yana kokarin tahiya ziyara likita daga radda yayi kuɗi to kullum cikin lissafi yake shi yasa duk halin da kawaye kawaye gaje ka iska kanka a ciki ka gode wa Allah subhanahu wataala ka gode wa Allah subhanahu wataala shi Allah ya fi ka sanin abin da ya cintar da kai tayi baka dukiya a duniya ba alkhairi bane tayu Allah ya ba arzita ka a duniya sai ya zamanto maka shari'a a rayuwa tayu idan Allah ya baka kuɗi Qur'anin baka daina karantawa ai ba asara a duniya ga kada kuɗi ba karatun alqur'ani suka ce masa tafi fi ma ataka Allah da al akhirah shi yasa da wannan muke kira da babban murya zuwa ga yan kasuwan mu masu kuɗi duk wanda Allah ya sanya da abin hannunsa gwargwado to ka yi kokari ka sanya dukiyar ka wajen bautawa Allah subhanahu wa ta'ala wallahi wani yana nan ɗalibin ilimi ne so yake a biya masa karatu ya je ya hadace qur'ani dan Allah in baka iya karatu kai biya mai ya je karatu wallahi Allah zai baka lada wani kuma littafi yake so a saya mai saya mai littafi wani marayi ne taimako yake bukatar a ɗauki wani karatunsa doki wani karatunsa wabtaghi fi ma ataka Allahu dar al-akhirah i amfani da dukiyar da Allah ya baka ka nemi lahira da ita ina ne ake bukatan taimako ka taimaka amma yau da Allah ya baka kuɗi kana taimako kana biya wa bayan Allah iya gurgurdan bukatu an da kake iya sai a samu danginka za su dinga dawowa a cewa baka san darajar kuɗi ba ai fa a wasa da kuɗi kuɗi daga gansu kiyaye su ake tattali ake yi wallahi duk wanda Allah zai baka kuɗi zaka taimaka ya hana maka taimako to wallahi ba abokin zaman ka bane yi kokari ka taimaka gurgurdan hali kaka zamanto mai rewa sannan kuma kaka zamanto mai banna a isra'i Allah ya yi wannan bayani to a ƙarshe suka wa ƙaru nasiha sai ce musu wannan dukiyar inna ma utituhu
قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون
Allah ya ce qala inna ma utituhu ala ilmin indi sai karuna ya ce wa mutanensa wannan dukiyar da ya samu ai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi wannan dukiya ce dalilin iliminsa ya iya kasuwanci ganin wani a ce a'a Allah ne ba shi gani yake iya kasuwanci kasa aku wani gani yake iya kasuwancin shi da iya mako da bai fiduwa shi ya tara kuɗi wallahi ina mako na tara kuɗi da wallahi wasu ba su kuɗi wa da yawa inna ma utituhu ala ilmin indi sai Allah ce awalam ya'lam awalam ya'lam anna Allah qad ahlaka min qablihi min alqurun man huwa ashadd minhu quwwatan wa aktharu jam'a wa la yus'alu an dhunubihim almujrimun wannan ayar sai mu kwana a cikin ta in Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu gobe sai mu tashi a aya ta 80 ai ta 78 da ikon Allah subhanahu wa ta'ala fatan mu abin da muka faɗi dai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ladarsa kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta muna fa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh